لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda yau muna 24 go 24 ga wannan wata mai albarka wata Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya dace da uku ga watan hudu shekara ta 2024 fatan mu Allah ya zama mana jagora cikin abin da zamu faɗa ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta komai dacin ta ya nuna mana kuskure ba mu ikon gyarawa yan uwa mu zo kashe wannan sura mai albarka ko in ce kusa da ita yau zamu shiga aya ta 63 yanda Allah ta'ala ya ambaci sufofin wasu bayi na gari wanda ko shakka babu duk mutumin da ya sufantu da wannan sufofi bi iznillahi jalla wa ala aljanna ce makomasa Allah ka ba mu ikon sufantuwa da su kuma Allah ka shigar da mu aljanna da saboda rahmarka bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتي وعباد الرحمن باين الله نغري الله mai rahama kenan sune waɗanda suke allazina yamshuna alal ardi hauna waɗanda suke tafiya bisan doron ƙasa haunan cikin nutsuwa wa idza khafabahum jahiluna idan wawaye suka yi kokarin huto na huto da su suka yi musu magana da ba daɗi qalu salaman sai su faɗi maganar da za ka sa a rabu lafiya su ne kuma wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama waɗanda suke kwana li rabbihim domin ubangijin su suna kwana su suna ibada kenan sujjadan wani lokaci suna cikin sujada wa qiyaman wani lokaci kuma suna tsaye domin karatun alqur'ani cikin sallah wallazina yaquluna su ne waɗanda suke yin addu'a suna cewa rabbana srif anna azaba jahannam rabbana ya ubangijinmu isrif anna azaba jahannam ya Allah kare mu daga azabar wuta jahannama me yasa inna azaba lalle azaba wuta jahannama kana garaman halaka ce mai likewa a jikin mutum inna sa'at mustaqarran lalle jahannama sa'at mustaqarran tayi muni a matsayin matabbacin zama ga mutum wa muqaman tayi muni a matsayin makomar kowa Allah ta'ala yana bayani anan sai ce wa ibadur rahman bayin Allah mai rahama danganta su zuwa ga Allah malamai suka ce wannan idafatu tashrifin ne Allah ta'ala ya ce musu bayi amma kuma ce musu bayin sai zama daraja ce mutunci ne daukaka ne kima ce saboda ba aka ce bayin ar-rahman shine Allah idan yanda suka rike Allah a matsayin abun bauta Allah ya rike su a matsayin bayinsa na gari wallahi sun rabota duniya da kiyama wa ibadur rahman bayin Allah mai rahma sai Allah ta'ala ya ce su ne idan ka gansu ma ba abin da ya haɗa ka da kai da su Allah ta'ala ya ce yamshuna alal ardi hauna in suna tafiya bisan doron ƙasa suna tafiya wanda take ta nutsuwa babu nuna isa ko jiji da kai sana ko babu nuna ragwantaka da kuma nuna mutum yana tafiya kama baya da lafiya wannan shi ma ba tsarin musulunci bane me ake bukata akwai mutumin da kafin shi yana tafiya cikin nutsuwa to haka ake bukatar dan adam ya kasance kuma wannan na daga cikin siffofin bayan Allah na gari wa ibadur rahman sai Allah ce allazina yamshuna alal ardi hauna su ne wanda suke tafiya a bisan doron kasa a cikin nutsuwa in ka gan shi yana sauri to abun saurin ya samu amma ba ka ga mutum yana sauri ba wani gudu ba wani tafiya ba wannan ba sifa bace sannan kuma za ka mutu yana tafiya ba kama baya da lafiya shi ma kuma wannan hatta malamai suka ce ya saba ma ɗabi'ar da Allah ya halicci manzon Allah a kai sallallahu alaihi wasallam daga cikin sifofin da Allah ya halicce shi sifa wanda take khalqiyya bi ma'ana sifa ta halitta da Allah ta'ala ya ya halicci ma'aiki da ita sallallahu alaihi wasallam shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutanen da in suna tafiya suna sauri ɗabi'a shi ce haka bi ma'ana inda yadda Allah ta'ala ya shi rabi'un min rijal tsakatsakiya ne a cikin mazaji a halitta da Allah ya mishi in ka ganshi tare da dogaye sai ka ce gatan wani gajeri tare da dogaye in ka ganshi tare da gajeru sai ka ce gatan wani dogon mutum tare da gajeru me yake nufi kenan shi tsakatsakiya a halitta da Allah ta'ala ya mishi sannan akwai sahabin da yace in ana tafiya musamman ba tafiya ta cikin gari ba tafiya ce ta ƙasa ta kama wani lokaci har wani sahabi zai ce ya rasula tsayani takalmi na ya cire sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi in lokacin gaugawa ya kama to a matsayin ka da musulmi ana buƙatar kai gaugawa amma in babu abun gaugawa Allah ta'ala ya ce yamshuna alal ardi hauna in suna tafiya kusan doron ƙasa tafiya ce ta nutsuwa babu nuna isa babu jiji da kai ko kuma babu nuna kasawa da kuma rauni wannan shi ma ba sifa musulmi ba ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga mana cewa akwai wani mutum daga cikin al'ummomin da suka gabata Allah ta'ala ya mushi baiwa ko mu cewa ya bashi ni'ima ta duniya sai ya huto yana tafiya yana jiji da kai da ru'un isa sai Allah ta'ala ya sa kasa ta tsage da shi sai kasa ta tsage da shi kuma yake tafiya a cikin kasar a matsi ana jin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai lokacin da aka je kiyama zai yi da kaiwa kasa saboda min ya nuna kaskanci ya nuna jiji da kai sai Allah ta'ala mai hukunci sabanin amana hu rabbuhu bi naqidi qasdi saboda nuna isa shi kuma ba a san haka kamata yayin dan adam ya rinka tuna cewa girman shi shine gwalgwadon biyayya shi ga Allah girman shi shine gwalgwadon adalci shi girman shi shine gwalgwadon ya tsaya akan gaskiya wannan shine girma amma in ba haka ba asalin dan adam ai ba mai kawo kuma ba mai daya kowa ka gani biyu ne gari shi shi yasa wani mai hikima ya ce amma su kaga mutane min jihati takwini a asalin yanda Allah ya yi su akfaru warin juna ne abuhu mu adam kakan su na farko shine annabi adam wal ummu hawwa asali ko ma'aifiyar su ita ce hawwa yace fa in yakul lahum fi aslihim sharafun in mutum zai rinka tunkawo mu asalin mu kaza ne ni kakanni na kaza ne to kaka tsaya kaka je ka tan karshe فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به أطيل والبار in dai za ka yi tunkawo da asali haka da datiji da kai da saboda asalinka to asalinka shi ne abdin ƙasa ko laka walma'u da ruwa su ne Allah ta'ala ya hada sai ya halicci kakanmu annabi adam alaihi salam shi sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hajji makwana yace ala ku saurara لا فضل لعربي على العجمي ولا لعجمي على العربي إلا بتقوى يا كل جماعة صورة balarabe bai fi wanda ba balarabe matsayi a wurin Allah shi ma wanda ba balarabe ba bai fi balarabe komai ba a matsayi a wurin Allah illa bi taqwa sai dai da tsoron Allah kullukum min adam wa adam min turab dukkanin ku daga annabi adam ne shi kuma annabi adam da kasa Allah ta'ala ya hance shi shi yasa Luqman da yaso yana yi wa dan shi wasiya yace ya bunayya aqimi salata gyaran mu'amala kenan da ubangiji ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar sai ce wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi al umur sai ce mi wala tusa'ir khaddaka lin nas wala tamshi fil ardi mara saboda mi inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur bayan ka gyara mu'amalarka da Allah to in kana tafiya ko mu'amalarka da bayin Allah wala tusa'ir khadaka linnas kana ka dinga daga wa mutane kai kana ganin ba su isa kai ne kai sa kowane irin matsayi gare ka Allah ta'ala ya taɓa ba wanda ya fika kafin kai kuma za a zo lokacin da baka da shi kuma mutum ya duba mana Allah ya ce falyanzuril insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wa qara'ib Allah ya ce innahu ala raj'ihi laqadir yaushe yawma tubul sarair shi ne da yazo yace wala tusair khaddaka lin nas sai ce wala tamshi fil ardi marha kada ka daga mutane kai kana ganin kafin su wani abu sannan kuma ka daina yawo a bisan doron ƙasa kana nuna takama da kuma nuna isa ka kai haka saboda inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son dukkanin mukhtal mai jiji da kai fakhur mai alfahari da wata ni'ima da Allah ta'ala ya mishi idan kana tunkawo da wata ni'ima da Allah Allah ta'ala ya ma tunkawo shine ka bautawa Allah da wannan ni'ima sai Allah ya kara ma shine kawai a wani sai Allah ta'ala ya ce wala tamshi fil ardi marha me yasa إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال أولى ولا تمشي في الأرض مرة kada ka rinka yawo a busan doron ƙasa kana nuna isa kana daga kai nisa innaka lan takhriqal ard ba yanda za a yi da tafiya karka tsaga ƙasa yanzu yau inda za a wuce da wani jirgin nan kawo in ya wuce kana ganin ce wannan me faru shi ne wuce ne ko wallahi fitin kawo mutu ba wanda yake wuce a ce wannan kuma waye rayu innaka lan takhriqa al-arda bi mashika a ce ka tsaga kasa ta tafiya ka babu kuma dijiji da kai za ka akan kare abu a zahiri babu shi saboda ni wallan tablugal jibala qula ba kai saka kai dutse girma ba girman mutunci ne iya bin Allah shi sannan wannan baya nuna cewa in Allah ta'ala ya ma ni'ima kada ka bayyana ta ana so ka bayyana ni'imar da Allah ya ma amma ka kai alfahari da ita a rayuwa an fi so ma mutane suna tsammanin ba kowa bane kai sai an kwankwasa a ji a shiri wani abu haka ake bukata sai da mutu ya zo na ba ka goyi na wallahi ban gane ban san kai ne ba yawwa baka nuna isa ba amma sai ka zo kana fanka ma ana waye sai ka ce asali kanan baba na matar da saki ta take share ma dokin sarki ana ta kawo da matsayi irin wannan Allah kyauta Allah ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ni'mar da Allah ya ma ka bayyana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana so in yi wa bawa ni'ima ya ga alamun ni'ima na a cikin shi Allah ya ba ka dukiya to bai kamata ba a ce kayan ka kayan wanda ba ya da dukiya ilmi ne kar ka sa libasu shubura abin da ake cewa one in town kai kadai a gari ba mai irin shi sai kai kaya dai annabi ya hana karkai amma karkai shigar da kuma zai za zamanto ba bambanci da kai da waɗanda babu malamai suka ce wannan a adunabin al'amura kenan amma wani lokacin sai ka sa kayan da ba su bane wani ba ka yi ce wani na iya yawanci a kawai na fito da wani ba kaya bane na kaskanci amma me yake nunawa kaya ne dai waɗanda suke masu ni'ima ko baiwa irin taka ba su kasa su ba ba laifi bane ka sa amma akwai wanda saboda tsabar kamar da zamu zo mu gani a nan aya ta gaba insha Allah ƙoro gani shi ruwar ma ba wai ya ma wasu ma kan shi yake ma wannan shi ne ake kira suna al-bakhil imam ali bin abi talib yace al-bakhil yace ya ishu aisha al-fuqara fi dunya wa yuhasibuhu Allah hisab al-adniya fil akhirah a nan duniya zai rayu rayuwar talakawa ko ci baya yi saboda tsabar da tsoron kar ya ce kudin ya kage amma Allah ya san ya bashi ya rayu irin rayuwa ta talakawa a gobe kiyama kuma Allah zai mai hisabin masu kudi domin Allah ba ta ba talaka yi shi ina ba zan fahimta abinda ba a so shine kai alfahari wata bi fi ma ataka Allah darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wala tabghi fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin wabtagi fi ma ataka Allahu darul akhirah ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka duk abinda Allah ya baka kai tsaye lahira ce ka sanya a gaba lahira ce a gaba ita kake nema saboda na nan duk abinda zaka nema a nan baya tsaya baya karewa baya tabbata karewa zai amma kuma duk da neman lahira ka sai aka ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabonka da duniya mahallu shahid malamai suka ce abinda ake nuna ma duniyan nan ba ita bace mai tabbata saboda sai aka ce kar ka manta anya asali abin da ya kawo ka wuri ana cewa kar ka manta zaka je ya mai saran kaya sai wani ya rako ka gidan bisu sai ce wani da Allah kayan da zaka saro kar ka manta su akwai wannan magana ai ba wannan magana domin abin da zaka je yi amma asali abin da Allah ya kawo ka duniya shine wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bautar da ita Allah ya kawo ka to wurin bautar sai aka ce ka neme ta da kyau da gaske sai aka ce wala tansa nasibaka min duniya kar ka manta rabanka na duniya mutum ya zauna a wuri mai kyau in akwai hali ya sa kaya mai kyau in akwai hali amma ba alfahari to shi ne ana Allah ta'ala ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahilun kuma idan wawaye suka gamu da su suna ga musu bakar magana qalu salama sai su ga yi magana da za ta sa a zauna lafiya ba rikici ba tashin hankali wani wawan Allah aka ba samu wani yazo tambaya ce mai a zahiri zagi ne amma kuma sai shi kuma ya juya maganar sai ce wai kaiwa ne ba ka da uba ne sai ce a ina da uba yana gari kaza ni kuma nan nazo ne neman kuɗi kawai sai kyale shi asalin ibarar da ya gai ba haka ya faɗa ba wai kai shege ne haka ya ce mishi wannan aika san ba tambaya ba ce a sai ce a da uba na yana gari kaza a can haka yi ne amma na zo nan ne don neman kuɗi da Allah wannan ita ce wata amsar amma kalu salama ne ko don a zauna lafiya don a zauna lafiya ana magana cewa al-ma'arri yadda alaihi ma alaihi makahu ne bawa Allah ya zo yana duba mutane zai wuce cikin jama'a bawa Allah makahu ne sai taka wani ya gafi makahu ne sai wance ya ce wani kare ne taka malamin luga ne babba shi ma bawa Allah sai kasa haƙuri sai ce ai kare shi ne wanda bai san sunan kare saba'in ba a larabci sai ce wa hallin kalbi saba'in na isma ya ce kare yana da sunan saba'in ya ce kware ku amma karnuka ba sani ba sai sun bincika to shi ne sai imamu suyudi ya ce wannan magana da alma'arri ya faɗa cewa wanda bai san wannan ba ya ce shi ya kare ya ce to ni kuma sai na tashi na yi bincike a larabci na samu sunan kare guda saba'in kuma wallahi da bincika sai da ya samu mahallin shahid abin da ake bukata shine cewa mutum ya zama mai haƙuri to shine Allah ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama kuma shugaban wanda yafi kowa aiki da wannan aya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da ma'aiki sallallahu alaihi sallam aka je yaƙi aka dawo yana zuwa ya lallabo cikin sahabbai kamar wuri yake nema ya zamna sahabbai ba su an kara ba sai da suka ji ya kama kwalar ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya ja sai ce muhammad na ji kun tafi yaƙi kun dawo ni kuma da za a je yaƙin nan an amshi raƙuma ta mai shekara biyu cewa in an dawo za a biya ne kuma ba a biya ne ya za ku cinye kudin mutane ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam umar sai ya tashi ya miki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyale shi ya ce iya abu ba gama tattar ganiman bane shi yasa ba a baka ba sai ya kira wani sahabi ya ce ku je a duba raƙuma mai shekara biyu a bashi sai ce kwarai a bani kana aka je aka gama duba babu sai dawo ya ce ya rasulullah a cikin ganiman nan babu raƙuma mai shekara biyu ya ce sai mai shekara nawa ya ce sai mai shekara hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi mu muka fi cancanta mu biya bashi ai bashin da ya ba mu taimaka mana ne sabai suka ce ya rasulullah ya sha kenan annabi ya ce ku gyale shi ya kai umar shi ya kamata ka gaya ma ya ake tambayin bashi ni kuma ka gaya mu ya ya kamata a biya bashi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama in za ka faɗi ba daɗi shi ma wance mai da ba daɗi to na uku ma wanda ya ɗara naka ne za a faɗa to da wuya a tsaron na lafiya ina ba zan fahimta to salihan bayi su ne waɗanda idan an gaya musu galibin haɗewa suke Allah ta'ala ya ce wal kazimin al ghaiza wal afina an nasi sai ya ce wallahu yuhibbul musinina kazmul ghaiz asali malamai suka ce maratib uku ne akwai wanda za a taba shi in aka gaya mai ba daidai ba shi ma zai mai da ba daidai ba daidai wanda baya wucewa bai laifi ba waje za ku sayyatin sayyatin misulha amma sai Allah ce fa man afa wa aslaha sai ce fa ajruhu ala Allah in amma ba daidai ba karama daidai wannan in ba laifi bane ya karya ma kara ka karya mishi kara kar ka karya mishi kici amma sai Allah ya ce fa man afa wa aslaha duk wanda ya afuwa kuma ya yafi malamai suka ce wa aslaha asalin shi wa ahsana ka mai ba daidai ba da ya yafi gin ma kai sai ma daidai to wannan ladan shi Allah kadai sai adadin wannan na biyu shine cewa wanda za a mai ba daidai ba sai ya hakura amma zai nuna bacin ran shi amma baya doka mataki shine mai hakuri shi wannan Allah ta'ala ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum diga hisab na uku su shine wanda ya dara wannan shine wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas masu hade fushi kuma su yi wa mutane hakuri sai musu afuwa sai Allah ce wallahu yuhibbul musinina Allah ya san ya san masu kyauta malamai suka ce da suka yi afuwan nan sai da suka kyauta to irin wannan shine a gobe kiyama Allah zai tara mutanen duniya na farkon su da na ƙarshe Allah zai ce ina wani ina wani ina wani da ce ga mu ina su wani sai a jera alkazimin algais masu haɗe hushin nan sai a tara su a ce kowa ya shiga aljanna ya je zaɓi mata da ta mushi da kuma gidan ya mushe zauna shi ba za a ce ga gidanka bane sai ya je shi ne zai zaɓa wannan shi ne girmamawa yau mutum yana da shago akwai abin jika hamsin a ciki akwai kuma na jika guda sai ce wani shiga shagon nan ɗauki duk abin da kake so na baka sai ka shiga sai ka ɗauki abin jika ɗaya wannan kalmar ɗauki duk abin da kake so ta fi ma daɗi sama da abin da zai baka sama da wanda ya ɗauko na jika hamsin ya baka domin wancan ya baka damar ka ɗauki na hamsin na arba'in na talatin kai ne ka damar ka ɗauki na ɗaya na jika ɗaya to wancan ma haka Allah ta'ala ala ru'usil khala'iq haka ma yake ce sallallahu alaihi wasallam da haka hannu shahidi shine mutum ya zama to mai hakuri Allah ka sanya mu daga cikin su sai Allah ta'ala ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sun da suke kwana suna bautawa ubangiji suna kwana suna bauta wa Ubangiji sujadan wa qiyama wani lokaci in ka same su suna cikin sujada wani lokaci kuma suna tsaye suna karatu domin a cikin sallah akwai sujada kuma akwai mi akwai tsayuwa to shine abin da Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan aya Allah ta'ala ya bayani akan salihan bayi ba kwantawa bane ba sa yi suna kwantawa amma cikin barcin za su tashi su bauta wa Ubangiji Allah ya ce tatajafa junubuhum anil mazaji'i يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون sai Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malu tatajafa junubuhum anil madaji suna kwance amma sai jikinsu ya tashi daga shimfidar zai tashi ya san wannan hutun hutun lahira ya yi shi daji ba wanda ya kwanta bane yana kwance amma zai tashi ya bari tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna roƙon ubangijin su khawfan suna tsoron azaba wa tama'an sannan kuma suna kwadayin rahamar ubangiji yayi khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun sannan kuma Allah ce daga abin da muka arzuta su suke ciyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya saukar mushi da inna fatahna laka fathan mubina sai ce ni liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar sai yace wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima lokacin da wannan aya ta sauka Allah yace na maka kikkiawan fatahi babban budi bi ma'ana na baka nasara akan mukiyanka sannan kuma zan yalwata da'awarka da addininka Allah ta'ala sai yace kuma domin Allah ya yafe ma abin da ya wuce da abin da zai biyo baya Allah ya yi wa annabi yafiyar abin da ya wuce da ba abin da zai zo nan gaba domin Allah ya cika ni'imarsa gaba ake sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya gode wa Allah sai zama idan ya tashi yana kiyamul layli hatta ta tafattara qadama wani lokaci har kawun shi suke kumburi saboda tsayuwa wannan sallar da yake shi ɗaya kenan ba sallar da yake jan mutane ba mu rike da kyau dan mu'az bin jabal sahabin annabi ne amma ya taba jan mutane sallar isha'i sai ya zamanto yana tsawaitawa wani mutum ya fita daga shi aka yi labarin shi aka ce munafiki ne kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afatanu anta ya ya mu'az kana so ka fikiri mutane al'amari addinin su to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ya ja mutane ba gaugawa yake yi ba kuma ba tsawaita yake ba me yake yi a tsakiya to amma in yana sallar shi daya a cikin kiyamul layl shi a gidan shi ummu na aisha tace wani lokaci in ya kare ka dubi zaka kwahon shi sun kumbura saboda tsayuwa tace ya rasulullah ka rinka yin haka alhali Allah ya yafi ma abin da ya wuce baya da abin da zai zo nan gaba ne sai da aka haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala uridu an akuna abdan shakura ba zan so in zama bawa mai godiya ba wannan abin da Allah ya mini ai bai wa kowa ba ni'ima ce Allah ya mini to ni kuma dan in nuna godiya ga Allah shi yasa nake wannan tsayuwa ashe ita godiya ga ni'ima shine ni'imar nan da Allah ya bada to sai a sa ta wurin yi wa Allah bauta idan lafiya ce Allah ya baka sa ta wurin bauta wa Allah idan dukiya ce sa ta wurin bautar Allah idan mulki ne sa shi wurin bautar Allah idan ilimi ne sa shi bautar Allah idan ƴaƴa ne sa su bautar ubangiji kayi wa Allah godiya ina ba dan fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi cikin dare yana yi sallah ba ana nufin kuma wallazina yabituna li rabbihim a ba wai ba sa yin barci bane Allah ya gai suna yin barci sai dai barcin kadan kanu qalilan min al-layli ma yahjauna sukan yi barci dan kadan bi ma'ana in suka kwanta farkon dare za su tashi domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam zai kwanta farkon dare kuma ya tashi ya kiyamu layli lokaci ne tsawo kuma ya sake kwantawa dan yi barci kadan kafin asuba sai ya tashi kuma sai ya ci gaba da istighfar shi istighfari an fi son ana yin shi a ƙarshen dare a farkon dare yana da muhimmanci a tsakiyar dare yana da muhimmanci kai a kowane lokaci yana da tasiri da wannan amma sai Allah ta'ala ya yi wasu mutane da suka ware ƙarshen dare suke ba kwana suka yi suna sabon Allah ba fa Allah ya ce wa bil ashari um yastaghfirun doni da yace tatajafa junubuhum anil mabaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun a can kuma sai ce kanu qalilan min al-layli ma ya'jabun sai ce wa bil ashari hum sukin nan dai yastaghfiruna suke neman gafara Allah ƙarshen dare Allah ta'ala da kanshi yana sauka saukar da ta dace da shi yayi tambaya ina mai neman gafara in gafarta mishi a lokacin kai kuma kana cewa ya Allah ka gafarta mu sai Allah ce na gafarta maka shi yasa Allah ya bi mu'minai yace wa bil ashari hum yastaghfiruna a ƙarshen dare al-ashar lokacin sahur kafin lokacin sahur da awa daya da minti talatin har ya zuwa lokacin sahur duka lokaci ne na neman gafara ubangiji sannan kuma lokaci ne da ake ganawa da Allah domin da ke cewa ina mai neman gafara in biya mishi ina mai gafarta mishi ina mai neman biyan bukata in biya mishi Allah ta'ala ce ina mai neman rahama in bashi a wannan lokacin mafi yawancin mutane suna barci in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin duk wanda ya roki Allah muddin bai roki abu ba bai roki abin da yake zai kai zuwa ga yanke zumunci ba bai roki abin da yake sabon Allah ne ba sai Allah ta'ala ya amsa mishi sai dai Allah yana iya amsa ma amma ya jinkirta baka abu har ya zuwa wani lokaci to ana son mutum ya rinka tashi cikin dare ko da raka abi ne ko da raka abi ne akwai daga ɗaya daga cikin salihan bayan yace ni ina da matsala guda ɗaya in na kwanta bana in tashi yace amma kuma in na sha ruwa yace ina tashi sai na mai ce kafin in kwanta zan je in fitsari yace amma kuma sai in zo in cika cikina da ruwa sai in kwanta ya ce kafin sulusin dare yan ciyar na dare daga kwantawa ta yake sai tsari ya tarar ya ce ina tashi na je ban daki idan na dawo ba zan koma ba ya ce sai in yi arwallah ya ce sai in samu in yi adadin sallah da na samu ko sai in koma in kwanta ya ce ana yin asalatu idan aka kira sai in tashi in tawo ya yi sallah cikin dare ko bai ba ya yi sallan nan ta dare ana ganin ka ba mai ganin ka ɓoyewa kai ka bauta wa Allah a lokacin da wasu kuma saboda rishin sa'a suka ɓoye suke saba wa Allah yanda ka ɓoye wannan ibadar sai Allah ta'ala ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wanda suke ɓoyewa bi mana ba bukatar su ɓoye ba amma dai suna bautawa Allah ne a inda ba mai ganin su domin kiyamin dinin ka cikin dare ne a cikin gidan ka to Allah ta'ala ya ce yanda suka ɓoye cikin dare haka ni ma na ɓoye musu sakamakon su su ma ba san wani iri mai fala ta'lamu nafsun alaysa lahum anfus bala su ma suna da rayuka amma Allah ce ba ran da ta san sakamakon da na tanada ma masu kiyamun laili Allah ce sai ni sai kuma su da za su gani a ranar kiyama fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun saboda ni jazaa'an bima kanu ya'maluna sakamakon abin da suka kasance suna aikata wani aiki mafarki shine Allah ta'ala ce wanda zina yabituna li rabbihim sujudan wa qiyama in ka san baka iya tashi karshen dare to farkon dare kai ka dawo gida ka ci abincin ka kakare to i a rollaka in adadin rako'in da zaka iya kai ma ka yi kiyamun lere kuma ka samu larin kiyamun lere a wurin Allah amma in ka san kuma zaka ita shi karshen dare to kuma karshen dare ya fi ina ba ramu da ya fi falala da ka san za ka yi tashi amma in ka san ba ka da tabbat to rike tabbat shi ne ne sallah farkon dare ina ba za ku fahimta an samu sahabban da suke sallah farkon dare shi yasa ma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina abubakar da umar da wasu sahabbai suka tafi wani wuri sulhu suna dawowa sai suka biyo gidan wani sahabi sahabin nan shi ba su yi masu kiyamun laili ne a farkon dare kusa da gidan shi ba Allah gidan da zana a nan duniya amma kuma yana da gida wancan wanda bulo daya birgi ɗaya na zinariya ne an sanya almiski shi ne ne suna siminti ɗaya kuma azurfa haka aka mai yana can a kiyama amma kuma a nan gidan gidan zana ne bawan Allah yana kiyamun laili annabi ya zo zai wuce sai ji murya shi ashe wutiri ne ma yake ya ƙari ya daga hannu yana addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ba ni abu kaza annabi yana cewa Allah ya baka yana cewa Allah ba ni annabi yana cewa Allah ya baka shi kuma annabi wa mayan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yana cewa ba ni kaza ya Allah annabi yana cewa Allah ya baka Allah kare ni daga kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya kare ka wannan abin sai na abokan sai ce lalle muna tare da manzan Allah amma sai da na fatan a ce ni ne annabi yake ba wannan tabbaci amma lokacin da annabi yake ce Allah ya maka annabi yana faɗi ne sabbai kaɗai suke ji shi ne jiwa gari yana wayewa a sunna ana so ka yi mutum albishir da abin da zai burge shi zai faranta mai dare sai na umar ya gama bisani sai yazo zai ba ma wannan sahabin albishir yana zuwa yace ai jira da dare kai kiyamul layli sai ce ya kai ka san haka yace a kai kuma farkon dare ne yace mun zo tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana addu'a kana roƙon kaza annabi yana cewa Allah ya baka Allah ya baka shine nazo umma wannan sai kama min shi ce nagode Allah saka ma da alheri nagode gaskiya tunda naji wannan naji za iya ce ai na kadi yace ai yanzu na sai da Abubakar yanzu yace zai aika abin shi da duk sabkon da yaso da sai na Abubakar da riga shi shine akwai lokacin da aka yi rabu yace daga yau gasa ne da sai na Abubakar an wasa dan bayin da za a yi aiki kaga anan ma waye a gaba shine wasu mutane suka sake zuwa bayan Allah tarakawa ne mabukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya karanta ayar da take karshen suratul munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akun min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaddaqa rajulun bi dinari tasaddaqa rajulun bi thawbi tasaddaqa rajulun bi ta'ami annabi sai ke bayani da sigan mabi amma yana nufin mai amur ko talab mutum ya sadaka da tufafi domin suna da bukatar kayan sawa mutum ya sadaka da abinci annabi ya ga akwai alamar luma tare da su mutum ya sadaka da dukiya sai sabai suka watsi ana nan sai wani sahabi ya tashi ya je kawo dukiya yana kawo sai kowa watsi ya rinka zuwa ana kawo umar ya ce ina zuwa na ce yau maka insha Allah sai na wuce sai na wuce kuma ba gasar wani matsayi ne a duniya ba gasar matsayi ne a wurin Allah ya za a faranta wa ba'aikin Allah da rai sallallahu alaihi wasallam sai na umar yace ina zuwa da na duba duk kudin da yake gidana sai na raba shi biyu na roko rabbi na bar rabbi yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ce sai kuma yace wannan dukiya ai tana da yawa Allah ya saka maka alheri Allah ma rayuwarka albarka ma abqaita li ahli wannan ai da yawa me kabar ma iyali sai yace an-nisfa ai ashar rabi na bar musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce barakallahu laka fi ma fi ahlika wa ma'ika a wata yawa barakallahu laka fi ma abukaita wa ma anfaqta Allah ya sanya albarka cikin abin da ka bayar kuma Allah ya sanya albarka cikin abin da ka bari a gidanka ana nan sai ga babban yanzu sai da Abubakar yana zuwa yanzu da dukiya mai yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa yace sai da Abubakar wannan dukiya ai tana da yawa Allah ya saka da alheri Allah ya biya yayi mai addu'a shi ma yace ma abukaita li ahlik me kamar ma iyalinka wannan dukiya mai yawa umar yana jira zai ce rubu'i yan kar kenan ko ko sulisi sai ya ce ma abqaita li ahlika mai kamar ma iyalika sai ce abqaitu lahum Allah wa rasula yace Allah da manzon sa na bari duka duke ce na kawo umar ya ce ta gani ko zai aiki Allah ne yace da su wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun wurin neman alheri ya kamata masu jirgai rigai da kuma tserere kamata in ana neman gasa to a yi gasa wurin neman matsayi a wurin Allah duniyan nan ko an samu matsayi wata rana dai za a zo a ce ga gawowa ne ku tona ma wani rani ku meko gawowa ne a sanya wani an manta da wani wallahi wata rana sai kaji an zo ziyara kabari za a binne wani ana cewa wai ina ne kabarin wani nan ne wani a ba nan bane nan wai har kabarin ka ba ya bushe kuma wallahi sai an yi haka lokacin yana zuwa me ya kamata shine me ka tanada idan kabarin ya zama babu a ƙasa me ake ciki ma za ya hadisu ta hatal ard me ke gudana ƙasan ƙasa abinda ka je da shi na alheri shi to shine Allah ta'ala ya ce mutanen kirki wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama ɗaya daga cikin magabata yana da gado da katifa irin ta alfarma domin su a wancan lokacin katifa ɗayan biyu ce ko mu dai da aka haifa jiya mu isko ɗaya daga cikinsu shi ne katifar da ake yi da buhu da komi ciyawa to wanda suke da mai darajar ita ce wadda ake yin ta da fata ta dabbobi sannan kuma cikinta sai a kawo kaɗa sai a sa wannan ba gidan wani da wani to yana da katifa irin ta alfarma da kuma abin shimfiɗa shi ma irin na alfarma bawa Allah sai ya tashi alhariri ne yake kwanci a kai sai ya shafa shi ya ce ma aliyanak sigati ta'ajjub kenan ma aliyanak yace me ya kai ka laushi yace lakinna firashal jannati alyanik yace amma wallahi shin kuda aljanna ta fi ka laushi dan haka na bar wannan zan je na aljanna ya tashi ya arwallah ga shin fudar mai kyau ga wurin barci inda za a huta amma ya tashi ya kama sallah me ake bukata in ka tashi yin qiyamul layl fara da karatu kar ka fara da diyawa ka ce za ka yi raka'a sha uku yadda ma'aiki yake yi fara da biyu kai wuturi ana nan wata sai kai hudu kai wuturi wata sai ka kara domin annabi ce ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla aikin da Allah ya fi so shine wanda bawa ya dawwama yana yi wa in qalla ko da kadan ne sai dai na akwai wani tarkon shedan mu lura sai shedan ya ce ni na san in na fara abu bana wuce sati zan daina fara fara kuma ka rinka roƙon ubangiji ba wanda ya isa ya bauta wa Allah sai da izinin Allah wallahi in ka kana bautar Allah sai da taimakon Allah kaga subhanallahi bihamdi tana da nauyi ne babu wallahi ita ma baka isa ka faɗa ba sai in Allah ya taimake ka shi yasa daga cikin addu'o'in ma'aiki yake cewa Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati ya Allah ka taimake ni in ambace ka amma to kaga ba a jugure za a yi shi ba a biyan kodala ba sai kai arwalla ba amma wallahi sai Allah ya ga dama za ka yi shi ka nemi taimakon Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah to shine Allah ta'ala yace wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wallazina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam cikin addu'a su suna cewa ya Allah ka kore azaba jahannama daga gare mu muna dama tana hagu muna gabas tana yamma shine isrif anna kata zamanto tilka aujuhina ya Allah ka kare mu na ita inna azabaha kana garama lalle azabar jahannama halaka ce mai likewa a jikin mutum ina ba zan fahimta azaba ce shi yasa kuskure ne da wasu suke yi dina dama ba za ka taba jin wani malami ba sai ka je ka ji an ce wani mai bauta ya ce ƙwarai kuwa amma ba za ka ji wani malami ya ce ba domin malami ya san miki wai wani ne yake daga hannu yace ya Allah in dai ina bauta maka ne dan tsoron wuta ya Allah ka azabtar da ni ya Allah in dai ina bauta maka ne dan dan kwadayin aljanna ya Allah ka haramta min ya Allah ni ina bauta maka ne dan dai ni ina son ka wannan shine ake cewa jahilci kuskure ba wanda ya fi karfin ya kuskure Allah sa a gyara amma ne Allah ya ce wa annabi qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azmi ga ya musu ina jin tsoron kar in saba wa ubangiji na saboda ina jin tsoron wacce azaba qul inni la amliku lakum darran wala rashida sai ce mi qul inni lan yujirani min allahi ahad wala ajira min dunihi multahad lan yujirani min allah ba wanda isai kare ni daga azabar allah in allah ya tashi kama ni shi yasa nake kaucewa sabon ubangiji tsoro ne ko ba tsoro bane tsoro ne shi a ce kana tsoron allah daraja ce kuma a ce maka bawon allah daraja ne ka zama bawon wani ba allah ba shine kaskanci amma zaman ka bawon Allah daraja shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma yuqarribu wa ma qar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal ya Allah ina roƙonka aljanna da duk abin da zai kai ni zuwa ga shiga aljanna na magana ko na aiki ina ba zan fahimta to shine Allah ta'ala yace mumunai suna roƙon Allah Allah kare su daga wuta saboda azabar wuta tana liƙe wa jikin mutum inna hasa'at mustaqarr wa muqama jahannama ta yi muni a ce ita ce matabbacin mutum ita ce makomar mutum jahannama ta yi muni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wutan nan da kuke amfani da ita asalin ta wutar jahannama ce amma sai da aka wanke ta sosai in kana so ka san kaifin jahannama ko zafin ta shine zafin da wutar duniya take da sosai shine jahannama kuma a can bata sha iska ba duk wani haɗi da mutum zai na wuta a yau iska yana iya kadawa amma waccan bata sha ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asalin wuta tana yanda take sai da aka shekara dubu ana hura ta sai ta koma jajawur aka ci gaba da hura ta daga ja kuma ta aka shekara dubu ana yi ta koma farakal daga fara aka sake shekara dubu ana hura ta sai ta koma bakakire wutar jahannama bakaci shi yasa in mutum ya shiga baya gani hannun shi Allah ta'ala ka kiyaye bismillah
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Allah ta'ala ce wallazina idza anfaqu salihan bayi su ne wadanda idza anfaqu idan za su ciyar da dukiyarsu lam yusrifu Allah ya ce ba sa almubazaranci wa lam yaqturu kuma ba sa qawru ba sa ruwa wa kana baina zalika qawama mutane ne wadanda suke tsaka tsakiya ba masu almubazaranci ba banna kenan sannan ko ba masu ruwa abin da ake bukata mutum ya zamanto mai karamci amma ko ba tare da almubazaranci ba shi yasa a dazu muka yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana so idan yayi wa bawa ni'ima ya ga alamar ni'imar a jikin shi amma kada ka sanya abinda zai zamanto almubazzaranci yau akwai wanda abincin da in yi saura a tattara kaga wannan sauran da kake ba za ka ci ba yaran ka ba za su ci ba wallahi in ka ba almajiri sai ya ci amma a madadin ya nemi ina almajirin ya bashi abinda kare na yana da kima a wurin wani amma wallahi sai ne zuba shi a buret yanda za a kawo shara a je a zuba haka shi ma za a zo da yanci wannan kun shika babu wannan kuskure ne a komai ba a san kai almun bazaranci akwai wanda zai yi abin da yake ba bukata wallahi ba bukata ba ce in aka yi magana zai ce su kaɗai ne a garin wannan kun shika babu wannan kuskure ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal malu salih lirrajuli salih madalla da dukiya ta gari a hannun bawan Allah na gari shi ne wanda zai ci ya ciyar da iyalin shi ya ciyar da dangin shi ya taimaka wa ‘yan uwan shi kai ya taimaka ma wanda ba su da alaƙar dangin inna ko na abba ya taimaka ma duk wani mabukaci ya yi kyauta ya yi sadaka wannan shi ake bukata amma duk abin da za a ce alfahari ne karkai karkai saboda Allah ta'ala baya son masu alfahari ƙaruna da Allah ta'ala ba shi dukiya sai Allah ta'ala ya ƙi gayin adadin dukiye shi don ya gaya ma yawanta sai ce wa inna mafati hula ta nuhu bil usbati ulil kuwa makullai mabuɗi na magazan in shi nan an aji kaza nan an aji kaza nan an aji kaza ba irin kuɗi namu ba da za a sa bele daga lokaci kaza sun daina zinariya ce da azurfa yadda kai kake ajewa ce wancan ya aje tattasai zinariya ake ajewa da kayan kasuwa makullan kawai Allah ce latanuku bil usbati ulil uwa uwa usba adadin mutanen da basu kasa da 40 ba za su iya dokan wannan wasu malamai suka ce usba daga uku zuwa tara makullan sai sun yi da gaske kun za su iya doka makullin ba ɗaya ba ba biyu ba a sa su a cikin buhuwa a ɗaga wani duk kuɗin shi wallahi bai wuce magazan ɗari gare shi ba shi goma gazan 100 kilo 200 ne babban kwado a sama daya ƙasa ba haka wani? kilo 200 sun kai santola ne? ba su kai ba to ƙato tara ko ƙato 40 sai sun yi da gaske su ɗauki makullan to da allah mai yake cin kayan sai malaman garin da dattijawa masana ya kamata suka ce da shi latafura ka daina alfahari inna allah la yuhibbul farihina allah baya son masu jiji da kai da nuna akwai wanda cikin jama'a zai zo da hula mai tsada amma in ta yi gumi sai dai jefa da ita wani ya doka a doko ta asa an yi jifa da ita da Allah wanda mai sunan shi in badawa za ka yi kake so ba mu mutane mana kafin ta yi wani amma wai shi ya kai matsayin da hula ba za ta yi jibi a jikin shi akwai wanda in ya sa takalmi shi kenan ba zai ƙara sawa kuma ka sa abin da ya kama waki wallahi akwai dangin shi na ɓangaren uwa wanda baya da abin da zai ci a ran nan yake wannan alfahari Allah ta'ala ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil ka ba mazawil qurba danginka haqqahu haƙƙin shi a cikin dukiyarka ka sada zumunci ka ziyarce shi abinda baya da ka bashi idan kana da iko sannan duk wanda zaka taimaka ma akwai lada wallahi kana iya taimaka ma mutum da ruwa fiya wata daya Allah baka ladan da wanda ya bada ta node bai samu domin akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dinari ɗaya ya rinjaye dinari dubu a wurin Allah bukatar lokacin da aka amshe kudin ake duba inda za a buga wa misali karami kai ne kake cikin daji sai kai fan babu wanda zai difanin ka kuma babu ruwa sai wani ya zo menene matsala ka kaza ne ni kuma kaga bai kama da na mota ta ba amma in na tai zan turo maka mai gyara ta ce wallahi ga yara nan ba ma ban sani ba ko ta ya za ka yi da su yara ko ba su tafi me matsalar kishewa sai ya ɗauki ruwa jumbo daya ba da shi kenan ba sai doka sai baka nawa ke sai da shi gaskiya ka dina dari bai ka dina dari ba dan Allah wannan jumbo dayan da ya difa nan ka da kai da ƴaƴan ka ya baka shi dadin shi da zaka ji yahi da ko bihi ba yahi to ko da lokaci Allah yana duba irin wannan bukata dan uwanka ne ga dangantaka ta jini ko mabukaci ne in ka bashi sadaka ko taimako Allah zai baka lada sama da wanda ka bama wanda baku da wannan alaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga mana kai mutun yayi wasa da dukiya a wani hadisi ya zana inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man an wahat wa kariha lakum qila wa qal sai ce ni wa kathrata su'al wa ida'atal mal inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat Allah ya haramta muku saba wa iyaye mata har da mazan ma gabaki daya amma dan an fi saba ma iyaye mata ne uba wani lokaci yana da mataki da zai yi doka shi yasa ba cika saba mushi inna allaha harama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat da bunni ayya mata har mazan ma haramun saboda tsoron talauci an tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbi a'zam wani ne fiye fi girma a wurin allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa allah kishiya alhali allah ne ya halice ka sai aka ce bayan shi mafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka ka kashe ɗanka don jin tsoron kare ci abinci tare da kai bi ma'ana mutum ya kashe ‘ya'ya ko ya zubar da ciki don gudun cewa wai idan sun yawa ba zai iya ciyar da su ba ko kuma a shari za ta ƙaru a kai shi bari a nuna ma sharzikin na a hannun Allah take baka ne yake kama da inda za ka gano haka ba mutumin da yake da mata uku da ‘ya'ya sha hudu ya rasu bayan sati ɗaya uwar gida ta rasu sati na biyu ta tsakiya ta rasu sati na uku waccan ta rasu bayan shekara ɗaya ‘ya'yan suka mutu ka taɓa gani babu amma mai kawo abincin ya rasu ko bai su ba ya rasu to ya aka suke rayuwa dama mai ciyar da su shine Allah wannan kawowa ne yake da Allah ya amshi wancan sai ba ma wani ya kawo wannan shi ya wa ida'at al-mal shi ne muke so mu ji akai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ya haramta muku alfahari karki alfahari duk abinda Allah ta'ala baka kai amfani da shi ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa tufafi mai kyau ka zauna gida mai kyau in kana da abin hawa ka nemi mai kyau duk abin da babu alfahari a ciki godiya ce ga ni'imar ubangiji kuma Allah yana so in yi ma ni'ima ga alamunta amma ka kai alfahari ka ji mutum yana cewa yo duk ɗan layi kaza in aka tattara mun abin da suka mallaka bai wuce kuɗin lifton gina ba a shekara ba za ka gode wa Allah ba tunda ya baka wani na lifton in yau yake nema ba ya dishi kar kai alfahari kar kai gwanda ana tsammanin baka kai ba sai an kunkwasa an daga wani abu ana jiran wa zai saya sai a ce ai an sai shi waye saya wani ce kai a shi haka yake da kuɗi mun ba mu da labari wannan kuma fankan bayo ne kawai je wuce wu ba komi wannan kuma ba daidai bane ba daidai bane a musulunci ana sa alqasu a cikin tahiyya daga ita sai ne sai salati annabi sai sallama ko annabi yana addu'a a tayya yana ce Allahumma inni as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka kalimata al-haqqi fil ridha wal ghadab wa as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata aynin la tanqati ya Allah inni as'aluka al-qasda ina roƙonka tattali fil faqri wal ghina a halin wadata in zan mai tattali a halin talauci in zan mai tattali kana da wadata ma ka zan mai tattali babu gaskiya shi akwai wanda zaka ga kawai ba bukata ba komi waya ga ta ba abin da ya saya a jikinta ta jika arba'in amma idan ya dubi abokanan sun sai ta ɗari biyu shi ma sai ya saya sai ya sai ta ɗari biyu wanda wannan ta arba'in yin ta ishe shi nawa ya rage ba ɗari sittin ba ɗari da sittin inna dan Allah ana iya jari da ɗari wallahi a garin nan akwai mai kuɗin da ya fara kasuwanci da goro goro a hannu a tire irin wannan da ake saidawa dan goron jika 150 yana taruwa nan bai ɗaukuwa da kaɗan ya fara amma Allah sun yi albarka sai ka ga mutum da ƙatuwar salula ta jika ɗari amma kuma aka zo ana buƙatar diplomi waɗanda suke su da takardar shi amma kuma ana neman shomen sai haka ko kunya bai ci kuskure ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne wallahi muna samu mutane suna da gaskiya shi mai jarin 400 in ne miliyan 4 aka yi biki ya sa gezna ta jika sattin ya fito shi ma mai jarin 400 na irin ta zai sa ta jika hamsin daga an yi biki goma bi sunan shi ko kuka gai haka ne ko ba ka wani don Allah in yi sanya kayan shi da komi da komi na jika ashirin in ya zo sai a ce ban da kai in ya kare zo limke aje kayan shi a wani bikin ya sake sawa sai a ce a bikin Musa wannan kayan ne kasa banda kai ana gai wannan Allah ke wata ana yi kamata musa abin da mu faɗaɗe Allah ta'ala ba mu gada abin da mu kuskure Allah musa ke yafe muna za mu gai siffa ta uku da ta hudu ta sun sufofin ibadu rahman gobe idan Allah ta'ala kai mu Allahumma amin وعليكم السلام malamin ne hukuncin mutumin da ya yi lalata da yaro wanda bai wuce shekara goma ba shi kuma wanda ya lalata da shi ya balaga wannan yaro an zalince shi wanda ya balagan wanda ya lalata da shi shi za a hukunta ba wannan yaron ba amma idan aka samu balagaggu ne suka yi wannan lalata to shine wannan in ana shari'a musulunci sai alƙali magana da muka faɗa shekaran jiya alƙali ne zai yanke musu hukuncin kisa ya kuma ya ga yadda za a yi rataye su ko ya wani abu duka wannan alƙali yake amma idan aka ba kowa damar yi to wani yana da matsala da wani sai ya je ya kashe shi ya gan shi yana laifi kaza shi yasa musulunci yake da tsari sai an samu shaidu cikakku sai an samu ba wata shubha kafin a ɗauka domin ran ɗan adam yana da daraja a wurin Allah annabi ya duba ka'aba yace kina da daraja da alfarma a wurin Allah amma ran jinin mumuni guda daya a ce ya zuba duniya a ce babu ita shi yafi sauki a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace alfarman mumuni daya tafi alfarma ka'aban nan da ake kallo ana sallah dan haka musulunci bai zo da zubar da jini ba yana kiyaye jinayen mutane amma idan dan adam ya tashi daga mutum ya koma dabba dabba karamin dabba kenan a dabban ma ba mai daraja ba ya zaman to namiji zai nemi namiji to wannan kuma ai bai kamata kamata yi batin al-ardi khairul lahu min zahiriha kamata yi bar duniya bismillah shi wannan yaro ne kwace bai kai shekara goma ba wani abu da za a yi mishi domin sabi ne mumayyiz ana iya kama shi in kuɗi ne aka bashi aka mai wannan aladattar da shi a mai bulala dan gobe kare dan bai san illa abin da yake bane wallahi a'lam amma magana kisa babu akan shi bismillah as-salatu khairun minan nawm salla tafi alheri sama da barci domin barci yana da alheri a cikin dan adam in mutum zai dauki lokaci bai barci ba sai haukaci Allah ya ce waje Allah nawmakum subata waje Allah laila libasa mun sanya barci ya zamanto subata ay rahatan li abdani domin jikin ku ya huta kiran sallan da ake as-salatu khairun minan nawm har ma aiki ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam a kiran sallan farko ne ake as-salatu khairun minan nawm domin shi ne ake tare mutum kana barci sai ka ji ladan ya ce sallah ta fi barci as-salatu sallah khairun minan nawm ta fi barci alheri kenan me ake nufi bari barci tashi zuwa sallah a lokacin zaka tashi ka kimtsa kai arwalla kai tsarki ka kama hanya zuwa ina zuwa masallaci ina ba zan fahimta shi yasa bilal shi yake as-salatu abdullahi ibn ummu maktum makahu shine ladani na biyu shi kuma shi yake kiran sallah na biyu baya kiran sallah sai an ce mishi alfijir ya huto domin shi makaho ne baya gani shi kuma dama kiran sallah na biyu ana yin shi ne idan alfijir ya huto wallahu a'lam ba rawar haka wai suna aiki sai suka ɗauki siminti guda biyu suka saida suka ci abinci sauran kuma suka yi shagalinsu to sai su biya ba nawar haka tun da ba rawar haka ne suka yi sadika ne alamu leburoni ne suka ɗauki kayan tashiran ni dai haka na fahimta ba san kuma ko fahimta ba haka ne yawwa to sai su je su maida mai kudin shi cewa lissafin nan da aka yi lalle haka yake amma mun ɗauki buhu biyu mun sayi abinci sauran kuma yi mun yi wannan amma da kudin buhu biyu a wancan lokacin sai zo sai su maida mishi kudaden shi ina ba zan fahimta wannan da suka yi ya daidai sai dai karkashin wannan ga wata mas'ala duk da lokaci ya tafi zamu yi da wannan tambayar na faɗi wannan ne saboda mutane sai mutum ya ci bashi a wani lokaci in ya zo biya kuma sai ya biya na son zuciya wani haramun musamman mu da muke difana nera da sefa muke kashe ako nera ta hau ta sauka sefa ta hau ta sauka a garin nan akwai mutumin da ya zo ce ma wani wani e ba ni jika biyar sai ce bashi sai ce ba ni da sefa sai nera sai ce to ba ni nera ta jika biyar sai ba shi naira ta jika biyar wannan magana da ake yi bai tashi biyan shi ba sai bayan shekara ashirin a lokacin da ya amshi neran nan ta jika biyar naira ɗari ce bi mana naira ashirin ita ce jika ɗaya ina ba ku fahimta yanzu sai da naira ta juya ta komo jika ɗaya tana matsayin naira ɗari biyar da ya zo ya ce wani ne ina wani ya ce ina tuni ban dai samu lokaci bane amma ba zan ba kusa da ya tashi sai kamishi na sai kamishi naira ɗari aka yi magana yake naira ɗari ka bani ita ce na mai doma don Allah ya biya shi wallahi har a gaban Allah bai biya shi domin ba zuwa ya ce wani ba ni bashin naira ɗari ba da ce ya yi ba ni bashin naira ɗari sai bashi ko bayan shekara tamanin ne in ya mai doma naira ɗari nan bai yi laifi ba amma me ya kamata kamata ya yi kimanta nawa ne valar in naira ɗari a wancan lokaci amma shi wannan kai tsaye da zo jika biyar ne ma da babu jika biyar ne aka ba shi daidai nawa jika biyar amma a naira yanzu ka zo ka ba mutum naira ɗari ka zo wannan zalunci wannan zalunci eh lalle ko gaba alƙali aka je jika naira ɗari ce ba naira ɗari ce ba amma a lokacin me kai faɗa jika biyar da babu sai fa sai aka baka mai naira ta jika biyar kenan kima jika biyar amma a a naira yanzu kamata in ka zo biya sai ka kawo kima jika biyar a naira ta wannan lokacin da zaka biya sai ka biya wannan shine daidai a musulunci amma in kai kishi haka wallahi kai haram kuma Allah zai tambaye ka gobe kiyama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من صلى في رجيم الله ba su lafiya wannan suka riga mu ya Allah ka yafe musu idan rasu mu ta zo samu cika imani bukatun mu na alheri ya Allah ka biya mana dukkanin sharri ya Allah ka kare mu ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين